ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصوى بصيف ومشعر ضياء رسول الله بالطرف يلمع بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشفع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير معطي الكفر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya gwada mana wannan rana mai albarka rana ta talata ko a 27 ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu 2023 miladiyan annabi isa alayhi salam muna cikin suratul hajji aya ta 66 insha Allah muna gaya ma dukkan al'ummar musulmi wanda Allah ya ba shi iko in Allah ya kai mu gobe to da ni hatima na wannan karatu namu sai kuma in Allah ya kai mu wani shekara dare da lafiya abinda kuma muka yi daidai Allah ya ba mu ladan da mu da dukkan wanda suke sauraron mu a ko'ina suke da masoyanmu da masoya manzan Allah maza da mata kowa muna masa addu'a Allah ya biya bukatan sana alkhairi insha Allah gobe zai zamo laraba kenan shine 28 ga watan Ramadan da muna gayyatan yan uwa masoya annabi Muhammadu kowa Allah in ya bashi iko a insha Allah karfe tara kamar yadda muka saba yin karatun a zawiya to muna gayyatan kowa insha Allah a yau muna tare da baki da ranar suka ziyarce mu malam kabiru da kuma abokinsa malam tijjani wailo Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wata'ala na cewa wallazi ahayyakum summa yumitukum summa yuhyikum aw wallazi ahayyakum summa yumitukum summa yuhyikum
innal insana laka lakafur
an jawo na ayyaje to amma dai wa wallazi ahayyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur mun ji an ayar ko kama a kan kaya kwana ko to to amma ba komai shi Allah ruwan lazi a haye ku shi ne wanda ya rayar da ku sun mai mitukun sannan ya kashe ku sun mai wuyikun sannan ya sake rayar da ku ta innal insana lakafur hakika dan adam mai yawan kafircewa ne manimomin Allah subhanahu wataala
لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه ha فلا ينازعنك في الأمر ha وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون ولا ينازعنك في الأمر
وادع إلى ربك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم la'ala hudan mustaqim Allah subhanahu wata'ala ya ce a likulli ummatin kowace al'umma da ta wuce na annabawa ji annaban sakan mun sanya musu wato wajen ibada ko kuma mun sanya musu shari'a kowace ya sa wani ayyuka ce likulli ummatin a shir'atan wa minhaja kowace al'umma tana da shari'an da muka sanya mata da kuma tafarkin irin tsarin yadda suke shari'ansu to li kulli ummatin ja'anna man sakan mun sanya mata shari'a a fala yanazu li kulli ummatin ja'anna man sakan hum nasiku su masu riko ne da wannan shari'a da muka dora musu kowa akwai irin shari'an da muka dora musu hum nasiku fala yanazu innaka filam wato kada su yi jayayya da kai ko kuma kada ka yi jayayya da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fala yunazi kunnaka kada su yi jayayya da kai fil amri cikin wannan al'amari na shari'ar musulunci domin yahudawa ne ya su dinga cewa ai su a shari'ar su kaza ne ai su a shari'ar su Allah ya ce ai li kulli ummatin jahannaman saka kowace al'umma mun sanya mata wato shari'anta daban sabiya da haka musulunci shi shari'ansa daban ne amma abinda ba a samun sabani shine dama tauhidi tauhidi duka ɗaya ne wa ilahukum ilahun waye la ilaha illahu arrahmanir rahim ubangiji ubangiji guda ɗaya ne duk tauhidi haka ake amma a shari'a ana samun saɓani yanzu mu yana daga cikin bai wanda Allah mana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma annabawa akwai al'umman da in suka da suka wuce idan da najasa zai taɓa fatan jikinsu to da su ta kankarar jikin fatan su ne har sai fatan su yayi jini shine tsarkake wajen amma mu kuma ga aka ce mu sa ruwa mu wanke in kuma tufafi ya taba to sai ka kama wajen ka yanke ko mun tsadan tufafin yanke ta da kai kaga daga ranar ta samu faci amma mu al'umma nan Muhammadu ba mana wannan ba al'umman da suka wuce akwai al'umman da idan ka je kai laifi cikin dare to da a zo kofan gidanku ne mala'ika zai zo rubuta wa ne yayi kaza ko ai fito da safe ya gani amma mu al'umma nan ba sai da albarkan manzala an ce in kai saban ka daga kai sai Allah kai da dama ba wanda ya sani shikenan ka tuba Allah ya yafe haka annabi ya faɗa yasa da da kai aikin sabo ma ba a so ka gaya ma kowa yawa kai shiru ka je ka tsakaninka da ubangiji ka nemi yafiya Allah ya yafe maka amma in ka je kuma ka ta faɗa to ka tono ma kanka damuwa eh sabiya da haka mu duk al'umma annabi amma su ba an ce idan mutum ya je shagiya sai mala'ika zo koban gidan rubuta wani ya sha giya jiya kowa ya fito ya gani kaga tonan asiri ke to Allah ya kare mu albarka annabi Muhammad mu tabiya da albarka annabi an an mana komai cikin sauki tabiya ka falayi nazi innaka kada su yi jayayya da kai cikin wannan al'amari na al'amarin addinin musulunci malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da cewa karfi jayayya da kai cikin wannan al'amari shine musun da suke yi akan a mushe ne da kuma abin da aka yanka idan dabba aka yanka ya halatta mu ci ko tunda dama Allah ya ce hurmat alaikumul maitatu waddamu wala mulkin ziri wa ma uhilla li ghairi llahi wal munhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan na'iyatu wa ma akala subu illa ma zakaytu wa ma zubi ala nasri wa an taktasimu bil azlam zalikum tisku haka Allah ya ce to zubiya da haka Allah ya jero innan abubuwa an haramta mana su daga ciki dai an haramta mana mushi an haramta mana cin jini da maskuwa jinin da dabba ya busar lokacin da zai fitar da numfashi din ba sauran jini na jike jikin nama ba to tunda an haramta mana cin mushe to su waye suka zo suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka san su koyaushe kafirai suna da mai neman jayayya yana auna addini ne da hankali wai sai suka ce wa annabi da wanda da abin da Allah ya kashe da wanda bawa ya kashe wanne fi cancanta a ci kaga an sa hankali kenan wai mushe Allah ne ya kashe to ga yace wai ga ga kashewan Allah ko ga yankan Allah yaushe kuma da aje ana ce wai yankan dan adam ya fi na Allah muhimmanci kaga an sa hankali idan a hankali na ya haka ne da wanda Allah ya kashe da wanda dan adam ya kashe wanne ya fi cancanta a ci na Allah to shi Allah shi yace baya san nasa namun yake so wanda kai ka kashe din amma kuma da kashewar ka yanka shi kuma ka kira sunan Allah a jiki amma idan ko da yanka kai ka kira sunan gunki bara a ci ba to su biya daka Allah ya ce wato shi ne ya ce falayi na shi kun da ka filamri kan su yi jaya da ke cikin wannan al'amari suna gaya maka wai da ke da kisan Allah da ɗan adam wanda ya fi cancanta falayi na shi kun da ka filam wadu ila rabbi ka yi kira zuwa ga ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine kira zuwa ga addinin Allah wadu ila rabbi innaka la'ala hudan mustaqim kai dinnan ya rasu layi kana kan shiriya wanda yake madaidaiciya su biya da haka kar ka damu da maganan da suke yi ya rasu layi sallallahu alaihi wasallam kuma wani cikin hikima na musulunci da Allah ya ce a yanka abu a kira sunan Allah a ci to hatta wa'inda ba musulmi ba sun yarda duk abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba to kwana uku naman ya ɓaci ya gama kenan zai fara wari duk ba a firiza aka sa shi ba ko a me amma wanda aka yanka da sunan Allah insha Allah ya samu ajiya ya yi sati biyu ma ko yawa ko kuma ya samu ya yi wasu kwanaki sama da haka ma inda ya samu ajiya amma duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba yanzu yanzu zai fara wari kuma sun kan suka ce duk abin da musulmi ya yanka ya kira sunan Allah to wannan naman ma yace ya shiga ya fi tsafta kuma ya fi ba da lafiya ainihin energy kenan a jikin ɗan adam to Allah ya samu cika da imani musulunci ya gama mana komai sai dai Allah ya samu cika da imani na'am وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه تختلفون فيما كنتم فيه تختلفون to Allah ya ce wa in ja da luka ya rasulullahi idan sun yi jayayya da kai suka matsa suna ta jayayya da kai to fa kulka ce musu Allahu alam bima ta'lam ko Allah shine masanin abin da kuke aikatawa Allahu alam bima ta'malu Allah shine masanin abin da kuke aikatawa ko ka kyale sa kan haka sabiya da falatu mara jahilan fatat aba John Malam yace kar ka yi jayayya da jahili sai ka wahala shi jahili ba jayayya da shi sai ba ka wahala malaman falsafa ma haka suka faɗa suka ce suka kwatin ɗin wannan aya na Qur'ani ne ai wannan maganar malamai ne kuma ayin Qur'ani ne shine dama Allah ya ce wala tujadilu alal kitabi Allah ya ce kada ka yi jayayya ma ya rasulullahi wanda aka ba su littafi ma wanda suke masu ilimi ma kar ka dinga jayayya da su illa billati ya asun sai dai in abin da aka ga ya fi kyau to wannan yana da kyau ka saurare su kamar yadda sau da yawa yahuda da su ɗauko hukunci su ce a kawo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi amma su sun yi haka ne duk abin da ka cince su zo gurin annabi to sun ga a shari'arsu abin ta yi tsauri ne ka gane wai su masu wayo ne ya ce mu je gun muhammad abin da ya hukunta mun yadda amma ba kuma sun ki su yi imani da shi annabin allah ne to amma suka ga abin da ta dace da ra'ayinsu da yake su masu wayo ne ya su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce wata rana suka taba kawo hukuncin wani dan uwansu ne wa yayi aure ne yayi zina kaga musulunci hukuncin kisa ne ko jefe shi da tunda ya taba aure jefe shi da ya mutu to a littafin su ma haka abu yake to ba sa haka yake a cikin musulunci ba sai suka lallabo suka ce mu je kun Muhammadu duk abin da yake mun yarda ai shi ba son zuciya duk abin da yake amma ba su yi imani da shi kuma sun ki yanzu ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hukuncin sa ya jefe shi da yi da annabi ya ce hukuncin sa kisa ne da ji a sashi a rami ne a ta jifan sa ya mutu sai suka ce a Allah annan kuma ka mana san rai kaza kaza kaza sai gaba da ai an yi wai annabi subhanallah ya musu san rai ko manyan malaman su ne fa suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku zo da littafin qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ka gaya musu ya rasulallah Allah ya saukar da ce ka ce musu zo da attaura a zo a karanta ta a gaban manzo Allah in kun zo masu gaskiya shine suka je kuma gashi dama hukuncin annabi ya ce musu ba dan muku fa hukunci ba sai kun zo da mai laifin suka zo da shi tunda annabi ya san abin da zai faru ya ce to in fa na gaya muku hukunci a cikin littafi na ni dai ba sa hukunci suka ce sun yarda lokacin ba sa hukuncin iri ɗaya ba ne sai annabi ya ce to ai hukuncin sa gashi ne kaza kaza kaza kaza sai suka ce a su ba su yadda ba annabi ya ce to ku je ku dauko at-taura to shine aka je aka dauko at-taura da aka zo aka karanto hukuncin wanda da aka zo daidai kan da a jefe shi sai ya mutu sai malamin yahuda ya sa hannu ya riko wannan karshen aya da ya karanta ayar da ta biyo bayan ta ya suka ce ai gashi nan kaza kaza annabi ya ce a ya sake karantawa dai sai an zo don yi sanu annabi to ku ba mu mutu a karanta bara mu a karanto sai suka ce a ko suka ja dan uwansu suka tafi to ne Allah ya ce suka sake zuwa da hukunci kar kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ta su yahuda su ta kullun a wato neman wai su masu wayo ne kullun su masu wayo ne wace Allah ya ce fa in jadalu ka fa qulillahu alim bima ta'malu Allahu yaqumu bainakum Allah shi ne zai yi hukunci tsakaninku yau malkiyamati a ranar kiyama fi ma kuntum fihi takhtalifuna cikin abin da kuka kasance kuke sabani a cikinsa na'am
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض السماء الله ألم تر- ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو إن ذلك على الله يسير الله يتي تو ألم تعلم shin baku- baka sani bane kai abokin magana da kake jin alqur'ani kai wanda baka yadda da littafin Allah ba qur'ani baka yi imani ba shin ko ilimin ka ya tike ne baka san Allah la hakika Allah ya alamu ma fi sama'i wal ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai ba inda zalika fi kitab duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa wannan abin fa yana cikin inda zalika fi kitab yana cikin littafi an san kitab anan shine lawul mahfuz eh yamhullahu ma yashau wa yusabbit wa indahu ummul kitab a gurin Allah ne asalin littafi yake akwai a lawul mahfuz akwai kuma launin mahawi mahawi launin mahawi ba wanda ya san abin da ke cikin ta sai Allah amma launin mafuz Allah yana iya mala'iku duka suna gani mala'ika da iya ganin yau kwana wannan mai sunan dan gari kaza saura kwana kaza ya mutu Allah na iya nuna musu wannan shi ne aka ce sukan gani a launin mafuz mutum kwanansa ya kare kuma na raye a duniya to ainihin launin mahawi ita ne take gurin Allah ita Allah baya canja abin da ke cikinta ita ne original copy ita kuma lawil mafuz kamar ita photocopy ne da lawil mawu amma can Allah baya canja abu tun abin da ya rubuta azal zai faru ba canji kamar yadda ya ce kowa in ajalinsa ya yi zai mutu babu ƙara kwana babu ƙara sakan to haka wannan a alawil mawu yake amma alawil mafuz mutum yakan iya ganin alawil mafuz idan waliyai Allah na iya sa su gani mala'iku suna iya gani to alauyil mafus waliyi ko mala'ika zai iya ganin sunan mutum sunansa kafiri ne an gane amma kuma a duniya ya ganshi yana sallah duk Allah yana iya yin haka to abin da ya sa ya ganshi yana sallah a duniya a kuma lauyin mafus ya ga sunansa a cikin kafirai dai musulunta ne wannan mutum ai bai kafirta subhanallahi ya gan shi na sallah amma kuma ya ga sunansa a kafirai ko haka na faɗa ko yawa to wannan mutumin bare mutu a musulunci ba Allah ya tsare zai zama kafiri shi yasa duk wannan sallah da yake yi zai zo yi mummunan ƙarshe kuma akwai wanda zai ga sunansa a kafirai ai akwai wanda zai ga eh sunansa a cikin musulmai kai amma kuma ya gan shi kafiri ne a duniya to wannan mutumin da musulunta bare mutu a kafiri ba to wa inda ummul kitab a inda zalika fi kitab lalle wannan duka sunayen abin da ke cikin sama da ƙasa yana cikin littafin Allah shine lawil mahfuz Allah duka duk abin da Allah ya halitta ya rubuta sunansa a lawil mahfuz shi ya halitta abu ya san shi kuma akwai sunansa a ji inna zalika ala Allah yasir kuma hakan mai sauki ne a gurin Allah dan Allah ya san sunayen wannan abubuwa wannan mai sauki ne na'am
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير
ويعبدون من دون من دون الله ما لم ينزل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا
وما ليس له به علم وما ليس له به علم وما لهم من دون الله
من نصير وما لهم وما للظالمين من وما للظالمين من نصير to Allah subhanahu wataala yace
نصير. ويعبدون من دون الله wa yabuduna min dunillahi su kafirai suna bauta wa Allah ma wani Allah wa yabuduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wani hujja a bauta ma wannan abun ba ba wani hujja da Allah ya ce a saukar masa ma anzalla biya min sultan Allah bai saukar da wani hujja a bauta ma wani ba in ba shi ba to suna bauta ma wani Allah wanda Allah bai saukar da hujja a bauta masa ba kuma laysa lahum bihi ilm kuma ba su da ilimi akan wannan abin da suke bautawa din Allah ya ce wa malin zalimi na ko min nasir azzalimai kuwa ba su da wani mataimaki ranar gobe kiyama
وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وأدها الذين كفروا وبئس المسير
وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ولفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يتي وإذا تتلي عليهم آياتنا إذن كذو وإذن أكا كرن تامس آيوهم ومكافرين إنن كينن وأن الله يتي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا إنن وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير الله يتي تو وإذا تتلي عليهم عليهم آياتنا إذن أكا كرن تامس آيوهم to ta'arifu fi wujuhin lazina kafarul munkar da ka gane musu a fuskan wa'inda suka yi kafirci ta'arifu fi wujuhin lazina kafaru da ka ga musu a fuskan wa'inda suka yi kafirci idan aka zo ana karanta ayoyin qur'ani sai daga wanda ba su yi imani ba suna ɓata rai ko wanka zo kana wa'azi amma wani wanda ya shafi irin aikinsa in zai bai bukatar jin wa'azin kaga ga fuskarsa ba yi jin daɗi to haka shi wa'azi yake haka ko qur'ani yake ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al munkar yakaduna Allah yace har sun yi kusa ma suna yin kusa yasduna bil ladzi da yatluna alaihim ayatina su auka mu wa'inda suke karanta musu ayoyinmu da su ɓata rai su ɓata rai dama shi wa'azi haka yake idan wata in kana wa'azi sai wani idan ka ɗauko irin aikin wani sai ya ga kamar da shi kake in kana faɗan abu sai ya ga kamar da shi kake to su kafirai Allah ya ce wa annabi da ka gane a fuskan su da ka ga musu na alamun qur'anin baya musu daɗi har kuma suna yin kusa su auka ma wa'inda suke karanta musu ayoyin mu dinnan ya kadu ne suna bil lazina yatluna alaihim ayatina to Allah ya ce kul ka gaya musu afa unabbiukum bi sharrin min zalikum in ba ku labari da abin da ya fi wannan damuwa ya fi wannan tsanani ba ana karanta ƙur'ani kuna bakin ciki ba kafirai to bari in gaya muku ka gaya musu ya rasulullahi ba za ka ba su labari da abin da ya fi wannan tsanani ba wala ko unabbiukum bi sharrin min zalikum to ita ne mene annaru ada Allahu allazina kafaru to abin da ya fi wannan bakin ciki ba ana karanta ƙur'ani kuna jin wani iri a zuciyanku ba to Allah ya tanada muku wuta ita ce annaru wuta wa'ada Allahu allazina kafaru Allah ya tanade ta ma wa'inda suka yi kafirci annaru wa'ada Allahu allazina kafaru wa bisal masir ko Allah ya ce wa bisa ya yi muni almasiru wanda yake makoma a ce mutum makomansa wuta ne to wannan makoma Allah ya ce ya yi muni Allah ya tsare mu
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه دأف الطالب والمطلوب ما شاء الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه da ufa ɗalibu wal matsalub Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga wata misali sai Allah ya kirayi duniya dama kira a ƙur'ani kashi biyu ne ko kashi uku akwai ya ayyu allazi na amanu wannan keɓancaccen kira ne wanda suka yi imani ko ake magana akwai ya ayyu allazi na kafaru kafirai ko ake magana to idan aka ce ya ayyu nasu kuma to ya da kafirai da musulmai da munafukai da kowa in dai mutum mai hankali ne ya ayyuwan nasu Allah ya ce ya ku mutane to duriba masalu Allah ya ce to fa an buga misali waye ya buga misalin ba faɗa ba kai ma ka sani wake magana Allah kenan duriba masalin fastami'u law Allah ya ce an buga misali duk duniya ku zo ku nemi jin wannan misali sabila da misalin ya kama hankali akan bambancin bautan gumaka da kuma bautan Allah rabbul izzati duriba masalin fastami'u lahu Allah ce ku ne mutum wannan misali duriba masalin fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi Allah ya ce haƙiƙa wa innan da suke bauta ma wani Allah to lan ya luku zuba ba Allah ya ce ko kuda ba za su iya halitta ba innal ladina tad'una min dunillahi haƙiƙa wa innan da suke bauta ma wani Allah to wa'innan gumakan sun falon ya luku zuba ba ba da su iya halittan ko kuda ba walawi ta ma'ula da da su taru duka a taru gumakan su taru a ce wannan gunkin ya yi fikafikin kuda wannan ya yi kafa wannan ya yi kayi wannan ya yi hanji ba za su iya yi ba durba masalin fasami ula innan lazi na tabi'una min dulin layi lan ya luku zuba ba walawi ta ma'ula Allah ce ko da da da su taru kamar yadda da duniya da a taru ba za a iya kawo ƙur'ani ba to haka kuma da da a gumaka da su taru ba su tashi kuda ba kai ba ma gumaka ba dukkan guma halitta mu taru ba mu sani kuda ba shi ba aya fa ayoyin Allah a fili yake ba halitta ba jan aiki ne eh to Allah ya ce wala wuta ba ulau ko da da za su taru akan kuda din ba za su iya wa in yaslumu zubabu shay'an Allah ya ce kai wa idan gumakan ku fa da kuda da ta je ta kwace masa wani abu la yastankizu ne ko wa in yuslimu hum zubabu sha la yastankizu ne ba dai iya tsamar da kudan a cikin abun ba ai Allah ya ce ba suna zuwa su zuba abinci ba guma kan ba ba fa su ci ba wai a ce wai guma kan sun sa albarka karewa ma fa tsabon bata ma fa har akwai wasu guma kan ma da aka da a wasu dabbobi ma da aka ware ma gumaka eh na gumaka ne wani nan gumaka kayan gona ma in suka yi akwai na gumaka shi ne Allah ya ce wannan wani irin rabo ne abin da ya zamo na Allah ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shirakai wa ma kana li shirakai fa huwa la yasilu ila Allah idan aka raba kayan gona suka ce wannan wai na Allah ne ainihin Allah kenan ubangiji wannan kuma ya ce na na gumaka ne na kananonin Allah eh to idan fa ko dabbobi ne suka raba na zakka ga na Allah ga na abin wai idan fa na Allah ta fito da gudu ta shiga na cikin na gumaka ya ce ba za a ciro ba amma in na gumaka ta je ta shiga na Allah ya jawo ta shine Allah a wani aya yake ce wannan wani irin zalunci ne a suratul an'am wa ma kana lillahi fa huwa yusli ila shirkai wa ma kana shirka fa huwa la yusli lillah Allah ya ce sa'a baya kuma Allah ya ce wannan irin hukunci yayi muni nawa in ya shiga da a jawo amma nasu in ya shiga na ko Allah ya sa mu ci gare imani da shine Allah ya ce shi bai da wani Allah ya ce shi bai da wani gunki ai wani dabbobi da aka ce wai wannan na Allah ne wannan ita ne kaza wannan Allah ya ce duk ban san su bane ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah ya ce duk Allah bai sanya wata dabba ya wasila sa'iba kaza duk babu akwai abin da aka ce ma na Allah din ne idan ta mutu to sai a ce da a taru maza da mata a ci amma in da ta mutu aka yanka sai a ce mata ba za su ci ba ne khalisatin luzukurina wa muharram ala azwajina wa in yakun mai tatan qawm fi shiraka sai yaji zai wasu inda waki bin ali kai Allah ya sa mu cika da imani mun gode Allah da ka ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana karanta wasu abubuwan sai ka ji kamar tatsuniya ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce abincin da suka je su zuba mu gumakan nan ba da kudada ta je ta fada a ciki fa bare iya cire kudan ba ba ko la ya sanki zu ba za su iya cire kuda ba kuda ya an ce hakan ji a zuba musu zuma zuma dara su ne su sa albarka to ai kai ya da a ce kai wanda ba ubangiji ba in ya fada da ka iya cire shi amma ubangiji ko bari iya cire shi ba an ce hakan suka je suka sa musu turare kudajen suka je su damu gumakan duk su hau jikinsu su mamaye ko suka sa musu zuma kai suka wasu an ce suka wanke gumakansu da zuma to ka san kuma kuda da da jin zaki dai zai je su cika wajen su kansu abun ba masu bautan ba kudajen su dame su to shine Allah ya ce wa in yaslumu muzbabu shay'an da kudada ta zarme cikin wani abu nasu ko ta kwace wani abu nasu la yastanqidu ba za su iya karban abun a hannun kudan ba ko ko ba za su iya cire kudan a cikin abincin su da ya fada ba la yastanqidu sai Allah ya ce da ufa dalib wal madlub Allah ya ce da abun bautan e shi ne ɗalib mai bautan gubakan kenan wal maɗulubu abun neman su ne wanda ake musu bautan Allah ya ce dukansu sun yi rauni wannan hankalinsa ya ɓata ya gagara gano haka shi kuma wannan dama na tsaye da shi bai da hankali shi gunki kenan to Allah ya ce da ubar ɗalib wal maɗulub Allah ya ce da wanda yake bautan da wanda suke da wanda ake masa bautar Allah ya ce duk sun zamo ɗaya wajen rashin hankali na
ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah ya ce ma ƙadirillah ba su girmama Allah ba da aka ce yan uwa da yawa nan mutane su da yawa sukan so yan uwa sukan so su in ana magana da aka ji mutum yakan so ya ya dan jawo aya shi ma irin yana so ya ce abinda Allah ya kaddara ba wanda ya sai canza sai ka ji mutane na ce ai ma kadirillah ina jin wani ma irin wancan latatattun nan yan wasan kwaikwayo ko wani wai ai ma ma ma kaddara ma ma na kaddara
ma ma kaddarillah ne yace ko mene hankan kadiri kaji ba yanzu ta jawo ayoyin qur'ani suna bata wa mashirmanta wasu kuma yake suna ce ai wannan ma wannan ma mai ilimi ne wallahi duk wannan da suke diba wai malamai kaga sun fito kamar mutanen arziki din a cikin wannan wasan kwaikwayon tsiya din wallahi bata qur'ani suke da yawa kake suna jin qur'ani wallahi bata wasu ne ko yake jan ce ai wannan ustaz ne wallahi ba wani ustaz ba wani ustaz yawa ku je ku je ku ci gaba da bata tarbiyyar mutane da kuke yi wai ku ne masu zagin almajirai in dinga muku addu'a kenan wallahi je ku nemi kuɗin ku can amma la matukan da ku zagi almajirai mun dinga muku baki kenan kuma ka da ku lalace ba za ku samu komai ba yawa kuka zo kuka taba wasu ma suka ki kyale ku ballanta na mu masu karatun Qur'ani zo kuna daukan almajirai kuna kuna gwada wai almajirai ne wai kuna gwada iyaye ba san abin da suke ba shi yasa suke kai ƴaƴansu almajirai to wanda ba almajirai ba kuma da suka lalace ba su kuma menene su kuma Allah ya sa mu cika da imani a ma qadirullah hatta qadiri ba su girmama Allah matukan girmama shi wasu malaman suka ce a ma qadirullah hatta qadiri ba su san Allah haƙiƙanin sani ba ma ƙadirin Allah haƙiƙanin inna Allah haƙiƙa Allah laƙawiyun Allah mai ƙarfi ne azizin kuma Allah mabuwayi na الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير
الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله الله الله يستفي من الملائكة الله yana zaɓa a cikin mala'iku manzanni Allah yana zaɓa a cikin mala'iku ya zaɓi wasu su zama manzanni wa minan nasi a cikin mutane ma Allah yana zaɓan wasu su zama manzanni kamar yadda muka sani an ce a mala'iku sai Allah ya zaɓi Jibrilu da Mika'ilu yasa a wai wata rana annabi na karanta ayoyi ma yahudawa sai suke cewa wa yake kawo maka wayi ne annabi ya ce jibrilu daga cewa bara mu imani da kai ba dama dama ma da mika'ilu ne ma amma jibrilu shi yake zuwa shi yasa aka dinga halaka can iyayensu da kakanninsu shine Allah ya musu raddi ya ce kul man kana aduwan li jibrila eh fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi eh ko man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mika'ila to fa inna allaha aduwwun lil kafir Allah ya ce duk wanda ya zo abo makiyin jibrilu da mika'ila man kana aduwwan lillahi wanda ya zama makiyin Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa mika'ila wanda ya zama yake kin yake gaba da mika'ilu wa jibrilu da jibrilu ba to fa inna Allah adu lil kafiri Allah fa shi ma Allah yana gaba da da kafirai to sai da haka Allah ya zabi Jibrilu da Mika'il su ne shugabanni a mala'iku din annabawa kuma Allah ya zaba annabi Muhammadu da kuma annabi Ibrahim Allah yasdafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas inna Allah hakika Allah sami'un Allah mai ji ne kuma basiru kuma mai gani ne wannan gani a wannan ayan da mu kwana karatunmu saura aya biyu kenan ko aya uku to shi kenan insha Allah gobe su da mu cika wannan karatu da suna suratul wato hajj kuma muna tawassuli Allah ya lamunce mana zuwa aikin haji duk lokacin da muke bukata barkan sirrin da ke cikin wannan sura na suratul hajj Allah ya lamunce mu dukkan musulmi ziyarar manzon Allah albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin mu karanta kafin mu karanta abin da je muka fara karantawa na yadda magabata suke ganin girman maganan manzan Allah za mu karanta wata kati da wani uwa wanda ake kiransa malam al-mustafa ko malam al-mu jaridan dan jaridan ma'aiki dan ana kiransa da malam almujarida to mutanen gidan rediyo mutanen albarka da gulo fm duka da brc ga wani abokin aikin ku shi dan jarida ne amma fa shi dan jaridan ma'aiki ne shi ba labari irin naku yake samowa ba na na duniya na abin da tare cewa kuma kuna samo labari mai amfani din amma shi ya takaita nasa akan labarinsa akan annabi Muhammadu to ya zo malam almu jaridan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ya shirya maulidi na manzan Allah yana gayyatar ku muna kuma maimaita muku mutanen albarka yawa musamman malam bala ya kuma ko yawa da kai da shauran su malam Bala umar Ɗahiru.
bala ɗayir da su malam umar da su ibrahim suwito da shauransu dai da dai yana dai gayyatan ku wannan maulidi kuma maulidin ranar sallah ne eh shi da biya da ya gwada mana shi dan jaridan ma'aiki ne shi maulidin san ba mu taba jin wanda ya sa maulidi wannan ranar ba eh shi da biya da aka ranar sallah ne wannan maulidi kuma akwai manya manyan malamai wanda sun kai maluma ina tsamman sun kai maluma guda eh guda goma guda goma sha uku bangaren maluma bangaren kuma sha'irai duk da dai a- a- to ya je dai ya ɗauki sarki sharifan bauchi kuma ya sa shi a bangaren sha'irai ko da yake la'alla ya duba cewa su sha'irai ai masu neman fada ne a gidansu ko ba haka ba ne to ga kuma marafan sarki sharifan muna tare da shi eh sai diba da masu baban zara to an sa da sarki a bangaren sha'irai la Allah eh yawa dai ce ai ma, ma sha'irai ai kullum suna gidan maiki ne yawa to shi yasa ya hada jikan sarkin jikokin annabi ya hada su a gidan kawai su kuma suna da yawa su ma sun kai guda goma sha Allah ubangiji ya kai mu a zawiyan wato ƙaran mamala hambali Allah ya ƙara masa rama a ƙofar muƙaddas kenan kan garke ko mu ce malam goje kan garke ƙofar muƙaddas da kuma mai anguwa ma na yankin nan muna- na yankin wajen muna tare da shi Allah ya sa ka da alkhairi a takaice za mu shiga irin yadda magabata suke ganin suke ganin girman ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam. kamar yadda jiya muka karanta wani bawan Allah shi baya iya cewa ma ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. shi yana ganin hakan kamar rashin ladabi ne a ganin girman manzan Allah da yake yi ya ce daga cikin hadisai da aka rawaita mana a magabata wa ƙala ibrahim ibn abdullahi ibn quraimin al-ansariyu qalil madina an karɓo wannan ruwaya na magabata yadda suke girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga ibrahim dan abdullahi dan quraimi mutumin madina shi kuma a madinan ma shine kali shine alƙalin madina a lokacin shine giran kadi kenan alƙalin alƙalai na madina a wannan lokacin ka san ko ba karamin babban mutum bane shi da ya rawaito ne ya ce marra maliku bin anasin ala abi hazimi wa huwa yuhaddisu ya ce imamu maliku ya zo ya wuce ya samu a abi hazim yana karanta hadisan manzan Allah ya ce fajazahu sai imam maliku ya wuce shi waƙala sai ya ce inni lam ajid maudi an ajlisu fihi فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم Imam Maliku da ya zo samu ana ba da hadisi shi sai ya wuce bai tsaya ba kamar an tambayi Imam Maliku ne me yasa ka wuce kuma gashi ana karatun hadisi kuma ka zo gurin malamin ku ne sai Imam Maliku ya ce na zo ne wurin sai naga babu gurin zama ni kuma sai na wuce sabila da ba dan iya karban hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ina tsaye ba kaji ba ba dai iya jin hadisin manzon Allah shi yana tsaye ba bai ji hadisin manzon Allah yana tsaye to gara bai ji hadisin ba kaji wanda suka san girman annabi Muhammad wannan shine Imam Malik bin Anas yace wa qala maliku imamu maliku kuma ya sake ce jaa rajulun ila ibn musayyib fasalahu an hadisi wa huwa multaji'un fajalasa wa jaddasahu fa qala lahu rajul wajidtu annaka lam tata'anna fa qala yace inni karihtu an uhaddisuka an rasulillahi wa ana multaji'un ya ce wani mutum ya zo gurin abdullahi bin a sa'id bin musayyib sai ya tambaye shi hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai bin Usayd din yana kishin kida ne a lokacin mutumin sai ya tambaye shi hadisin manzan Allah yace sai ya zauna ya kuma tsugunar da shi wannan mutumin sai mutumin ya ce ai na so wajittu annaka lam taka anna ya ce na yi zaton ko na so cewa kai din nan ai bara ka kula da cewa kana kishin gida ba ko na ɗauka da ka gaya min hadisin akan haka ba sai ka kula da kana kishin gida ba sai ya ce a makala ya ce ni karitu ni ina kin an uhaddisi ka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muddaju in gaya maka hadisin manzo Allah ni ina kishin kide ba dan iya haka ba ina kin haka kaji ba wanda suka san darajar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya an Muhammad bin Sirina an karbo daga Muhammad dan Sirina annahu cewa shi kad yakunu yadhaku fa iza zikira indahu hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam kasha ya ce da yawa Muhammad bin Sirina an lura da shi da yawa wani lokaci da yake cikin fara'a har an gan shi ma na dariya to ana ambatan cewa annabi ya ce shi ne fa iza zikira inda huwa hadisu nabi sallallahu alaihi wasallam kasha ana ambatan cewa annabi ya ce ana kiran hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a gan shi gaba ɗaya ya shiga cikin wani irin yanayi ya canza kaman ba shi ne da yake dariya ba sabiya da an faɗi wanda ba a wasa a cikin zancensa shi ne allo muhammadu wakala abu mus'abi kana malik ibn anas la yuhaddisu bi hadisi rasulillahi illa wa huwa alal ala wudu'in ijlalan lahu abu mus'ab yace imamu malik dan anas ya kasance baya faɗan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face sai ya yi alola ba zai iya faɗan maganar annabi bayi da alola ba amma mu mutanen mai zamani ba cewa suke ƙur'ani ma da ka iya karantawa ko baka da alola ba ko mai janaba ma suna neman su dinga ce da ta iya ɗaga ƙur'ani ko to ga wanda suka san manzo Allah ya faɗa hadisin annabi ma imam maliku baya iyawa sai yana da alola sai da gwada mana girman wane ne annabi Muhammad yace ijlalan lahu dan girmama annabi Muhammad shi ba zai iya faɗan hadisin annabi ba ya da alula ba waka maliku an rawaito imam maliku ya rawaito waka maliku zalika an ja'afar bin muhammad imamu maliku ya rawaito daga ja'afar dan muhammad ja'far sadiq kenan dan muhammad al-baqi jikan annabi ne sallallahu alaihi wa qala yace mus'ab bin abdullahi mus'ab dan abdullahi ya ce kana malik bin anas imamu maliku ya kasance iza haddasa an rasulillahi sallallahu alaihi idan ya faɗi hadisi daga manzan Allah ko iza haddasa inda dai faɗi hadisi daga manzan Allah tawadda'a yace to sai yayi alola wa tahayya he ya shirya wala bisa siyabahu sai ya sa tufafinsa mai kyau sun mai hadisu sannan kuma ya faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kala mus'ab mus'ab yace wasu ila an zalika an tambayi imamu maliku me yasa kake yin haka yayi kai alola ka shirya ka sa kaya mai kyau faqala yace inni faqala yace innahu hadisi rasulullahi yace abun barin faɗa maganar annabi Muhammad yace maganar annabi Muhammad ne fadan faɗa shi yasa dole yana yi alola kaji ko wanda suka san girman manzon Allah yace qala mudarrif mudarrif yace kana iza atan nasu malikan idan mutane suka zo gurin imamu malik harajat ilaihim jariyatu halajat ilaihimul jariya wata kuyanga na imam maliku ta kan fito wata hadiman sa ne fata qulu lahum ya ce musu ya qulu lakum shaihu shaihu ya ce a gaya muku turiduna alhadisa aw masaila hadisi kuka zo karba na annabi ko kuma kun zo ne da kuna neman fatawa akan wani hukunci fa in kalu idan suka ce almasaila mun zo ne muna neman fatawa karaje ilaihim imam maliku ya fito wa in kalu in suka ce alhadisi hadisi muka zo karba yace da kala maktasalahu sai in muktasalahu imam maliku sai ya shiga ɗakin wankansa waktasala sai ya yi wanka wata ɗayyaba ya sa turare wala bisa siyaban ya sanya tufafi jida da sabon tufafi ne sa kamar da ya je idi wala bisa sajahu ya kuma sanya a alkyabbansa wa ta'ammama yayi rawani wa da ala ra'sihi rida'ahu da kuma kawo wani mayafi bayan rawanin ya sa a kai kamar irin dan a hirami haka wa tilka lahu minassa minas minnasa minnasa sai a zo a saka mata wata kujera wa ya karu sai ya fito ya julusu alaiha ya zauna a kai wa alaihi khushu'u yace da ka gan shi na kaga ya nutsi ya da musu tsiya ita wadi wala yazali bakharu bil udi baya gushewa yana faɗan hadisin manzo Allah yana sa ana sa ana kunna turaren wuta a wajen turare na tashi kaji ko wanda suka san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya furuga yace ya furugu ya furuga har ya gama yin hadisi rasulullahi har ya gama bada hadisi yana sa ana sa turaren wuta yana tashi shi kuma ga sabon kaya ga wanka ga rawani duk dai shiga na kamala yayi ga kuma kushu'i nutsuwa ya sun koyar da kansa saboda da yana faɗan hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam قال ابن ابي اويس ابو اويس yace fakila li maliki aka ce ma imam maliku fi zalika yace aka ce masa me yasa kake haka fakala yace uhibbu an uazzima hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina so ne in girmama maganar manzon Allah wala uhaddisu bihi illa ala daharatin mutamakkina yace ni ba ni faɗan maganar manzon Allah sai ina da alula cikakkiya tukunna sai da dan faɗi maganar zancen wanda Allah bai yi kamar sa ba kaji fa wanda suka san magana wanda suka san annabi Muhammad da wayancin mutanen suna karanta irin wannan ko a mafarki ka faɗin irin wancan magana kin ya faɗa maganar annabi ana ce sai an yi alola a faɗa kaman Qur'ani sai an sa sabon kaya sai an sa turare a gurin kuma Imam Maliku ne wanda duniya ta cire cewa shi bawan Allah ne wanda shekaransa bai bara bada fatawa a Madina bai kai shekara ashirin ba aka ce malamai sun kai ɗari uku a Madina malamai sun kai guda ɗari uku suka ce matukan wannan yaron yana nan kar wani malami ya sake bada fatawa ka duba malamai da sun girma ba sun yi jikan jikoki da shi amma suka cire son zuciya da da malamai ne irin na da masu tsoron Allah wanda irin su a yanzu yan kaɗan ne kale ya ce wa kane karau an yi hadisa fit dariki imamu maliku baya so ya bada hadisi manzo Allah kan hanya yana tafiya aw huwa qa'imun ko kuma yana tsaye aw musta'jilu ko kuma yana cikin gaggawa ka tambaye shi hadisi baya bayarwa wa kale yace uhibbu an ufahima hadisi rasulullahi yace yakan ce ina so in fahimci me annabi yake nufi tukunna kafin in gaya gobe wa kale zirar bin murra kanu yakrahuna mulzar dan murra yace sun kasance suna kin an yuhaddisu ala gairi wudu'in yace su ba su yadda su ba da hadisin manzo Allah in ba suna da alola ba wa nahu an qatadata irin wannan an rawaito daga katada shi ma ba ibada hadisin annabi yana da alula wa kana al-amashu amashi ya kasance idza haddasa idan yana bada hadisi ko ala gairu wudu'in in dai har dai bada hadisin manzo Allah in dai bai da alula to tayammama yakan yi taimama dan dai ya girmama maganar manzon Allah kaji fa wanda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to qala abdullahi bin mubarak ga wani abun mamaki da imam maliku yayi abdullahi bin mubarak ya ce kuntu inda maliki na kasance ina gurin imamu maliku imamu maliku wanda muke mazhaban sannan bayan allah ke ya ce ina gurin wa huwa ya haddisu imamu maliku wa huwa ya haddisu na yana gaya mana hadisin manzan allah ya ce fala da gadku a karabu sita asharata maratan ya ce sai kunama ta harbe shi sanda ta masa harbi guda goma sha shida kaji wanda suka yi fana'i cikin manzan Allah yana faɗan hadisi manzan Allah ne kunama ta zo sanda ta masa harbi guda ɗaiɗai har goma sha shida wa huwa ya tagayyar launuhu ya ce launinsa yana canjawa mu mun dai launinsa ya canza wa yasfaru yana fuskansa duk yayi fatsi ya canza irin dai baya jin daɗi akwai wani abu ne da yake damunsa ha wala ya kadau amma kuma bai yanke hadisi wala ya dau hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yanke hadisin manzon Allah ba wallan ma faraga min al majlisi yayin da ya gama majalisin ta harbe shi ya shanye yana faɗan hadisin wanda Allah bai yi kamar sa ba kada ya ƙara ko ya rage kaji ba falan ma faraga min al majlisi yayin da ya gama majalisin wa tafarraka anhu nasu sanda ma mutane suka watse kamar yadda yanzu muna karatun nan an watse kawai an bar mu sai wasu yan tsiraru qultu lahu sai abdullahi bin mubarak yace sai nace masa ya aba abdullahi ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi laqad ra'aytu minka al-yawma ajaban na ga wani mamaki yau tare da kai qalan am yace haka ne menene yake faruwa na ga wani abun mamaki tare da kai to lalla abdullahi bin mubarak ya gano bayan an watsai lalla imam maliku ya gwada masa ne shi ne ce na goyo abun wani mamaki tare da kai kudama ta maka cizo guda goma sha shida kala ya yi imam malik ya ce na amata ne ya ce inna ma sabartu ijilalan ne hadisi rasulullahi ya ce na yi haƙuri ne don girmama maganan manzan Allah kaga anan imam malik yana gwada mana da ya tashi a lokacin ya yanke maganan manzan Allah gare mutu wannan ake kiman sarauta gare ya mutu abinda yake gwada ke cizon kudama fa ba fa cizon tururuwa ba ne kai ka san ko tururuwa ta cije ka dole ka motsa wajen kai ko sauro ne ya cije ka musamman ma ya maka cizo ɗaya a ce ka daure to in ya maka da biyu ka daure to in ya maka na uku lalla ihu ma da kai amma shi sabila da yana zancen annan mamun ya ce na yi haƙuri ne duk girmama maganan manzan Allah shi ne ji haka ji nake faɗa kaga magana irin abin da sai na abubakar ya faru yayi kai a soyayyar mu fa da annabi da saura muna da sauran tafiya waige ba namu bane ko ba ka sai ya malanza multakal abab muna da sauran tafiya waige ba namu bane ya kamata mu ƙara soyayyar annabi Muhammad mun ka duba sai da abubakar ba haka ya faru da shi ba hijira ya sa kafa ya toshe rami kunama tana cizon sa ko ai maciji kai haka shi maciji haka koyi zufa yake to haka fa ake so mu so manzo Allah duk gaske akan annabi Muhammadu mu zama kaman kurman dutse ba mu jijjiguwa ba mu raurawa ballantana mu gudu Allah ya ƙara mana san annabi Muhammad haka ake so duk wani mai imani ya ji annabi Muhammad a ransa amma Allah in yazo baka jin annabi haka to wallahi akwai saura haka ake so mu zama akwai wani ɗaya daga cikin shehunan ma Allah ya ƙara masa rama aka ce shi kuma a maulidi ne ana cikin irin ana karanta kamalul farih an zo irin aihuwa السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ya ta irin wannan karanta maulidi din shi ko da ya shiga jazaba an ce a ƙauye ne ana tsananin sanyi an kakkawo gaushi a a mene ake faɗa kasko wallahi ka ce bai san lokacin da ya ɗauki kaskon ta irin gaushi ya yi ja'in nan ya ɗauki kaskon ya dinga zagayar shi filin maulidin bai ba sani ba ana bunsa ana akar makallau akar makallau ya dinga zaga yana sallallahu alaihi wasallam har ya zo kuma ya saka a wajen da yake kuma kuma ba abin da ya same shi ina da soyayya da gaske ne har cikin rai ina yin zamani ku zo ku ji magabata ko imam maliku din ma dan bid'a ne ga sha hadisi ne da ya sa kirare to mu ashe dan mun zo muna kuma maulidin manzo Allah ma me muka gwada ma me muka gwada sai ya sa sabon kaya hadisin manzo Allah ai shi maulidinsa kenan yayi rawani to ga kuma abun mamaki na ƙarshe kunama yanda ta dinga cizon sa cizo goma sha shida amma bai motsa ba sabi da haka yan uwa kowa ya ji annabi Muhammad ya ji ya kama mai yawan masa salati ya ji annabi akan annabi da iya rasa komai sabi da haka imamu maliku ya ce na yi haƙuri don girmama hadisi manzala a ƙala bin mahadi mashaiki yau ban ma maliki ilal aƙiƙi fasa altu wani hadisi fattara ni wa ƙala ni kun tafi aini a jallami an tas'ala an hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wana da namshi ya ce wannan bawan Allah mai suna ibn mahadi ibn mahadi ya ce ina tare da imam maliku muna tafiya da mu je wato a menene hakika ya ce sai na tambaye shi game da hadisin manzo Allah sai ya buntsawa ya ce kana da girma a idona ya wuce kaman ka ka tambaye ni hadisin manzo Allah muna tafiya akan hanya kaman ka bai tsari ka yaka Allah ya kara mana sanan Muhammad muna gayyatan yan uwa duka gobar fa tafsiri muna addu'a ma Alhaji Bala Wunti Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya gama lafiya duk wanda suke taimaka mana gobe in Allah da damu faɗi sunayensu ina kusa to dan uwan dan uwa Umar Musa Damban Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma yana roƙon addu'a Allah ya biya bukata duka yan uwa Allah ya biya bukata Allah ya sa mu cika da imani albarka manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Fatima wa Fatima haji ila zikr subhana rabbika wa salam alhamdulillah